بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وب... الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafin asbabuhu wa mawqifuna min wallafawan fadilatu sheikh Ahmad bin Salih kurewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wato ƙara wa juna ilimi ko saɓani ilimi sabubban da ke kawo shi da irin matakin da ya dace mu ɗauka tun daga darasi na mai iya yiwa darasi na gaba bayan na yau na goma sha uku sai mu ɗau shiga cikin wa mawkifuna min ɗauka amma duk wannan karatun akan asbabuhu ne tare da cewa a cikin sabubban nakan shigo da bayanai ne da munasaba din mafhum muna farawa da addu'a Allah ya sa abin da muke kara da a kanmu ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu. Ina ci shufe fa ne da na tambaya. Aje ko a mota a ɗauka mana. ya yi da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah roƙon Allah subhanahu wata'ala kalain an kawo mai laifi gaba gare ku yayi kisan kai ko ya zalunci ba za ku bari dafi a banza ba ba irin yanzu da ake compile list kowane iri ba duk laifin ka sai a ce an yafe ba daidai bane encouraging wasu laifin su ƙara laifi ne musamman laifin da ya shafi kwaya da kisan kai musamman kisa na ganganci ba wai na tsautsayi ko wata jarrabawa ba wajibi a kiyaye legislators dole a yi dokoki a yi oversight duk dokar da take ta hukunci akan wanda ya ta'addanci ko abin da ya kama da haka daga fata dukkanin sa in akwai manufa ba wallahi ba zai gagara ba in kowa zai da tuntunin an magance shi amma hatsarin talakawan yake shafa ba elite ba elite idan suka ga kasar ba daɗi wani in ya sulale bare to abujan ma ina amincin yake yanzu ba sai wanda Allah ya kare ba so waɗannan harkoki da suke faruwa akwai tashin hankali abin da za a yi na barazana babu wanda a duniya ban gane ba wani rabawa a kan wannan abin akwai ran da ake ce mun in ban janye dokar yau ba gobe a dai da dama na irin wannan ai ba mu janye din ba but tsaro ne da wurin muna gani za a yi kidnafin mutane su ba za su zo su nemi taimakon yaya za a yi abin da kawai muka yi mun ba su platform na su yi amma ba mu da ikon tilasta musu don ba aikinmu ba ne aikin tsaro ba namu ba ne muna roƙon Allah subhanahu wa da Allah ya shirye su in ba za su shiri ba ko ina suke Allah ya mana maganin su waɗanda aka yi garkuwa da su Allah ta'ala ya kubutar da su an kashe shi shine shugaban musulmai ɗalibai na jihar gaba ɗaya alƙasif makarancin ƙur'ani ne Allah shi samu wanye lafiya Allah ya aminta السبب السابع ناغا فضيلة الشيخ إبراهيم دوغوريغو وأنا نيجر سيس akwai fasarautun ashe da yawa to Allah ta'ala ya sa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba abubuwan da ke sa sabani mafhum tsaye mun faɗi guda shida yau ba sai mun maimaita ba tun da muna ta maimaita su a karatun ba suke faɗi abin da ransu yake so Allah ta'ala ka gyara mana ƙasar mu fa'ifan ko kuma hadisin ya inganta kuma yana iya faruwa insha Allah ta'ala kuna tare da shi ko so you are welcome insha Allah muna tare da a Qur'ani amma a wurin da ba nan ne da ya dace a kafa hujja da shi ba ta bangaren da hujjan ba ta dace da wurin ba ba dole ya gane ba 2000 and a jidda sai na ga wasu 'yan najeriya suna ta shan taba in suka ga wurin ko da wannan faran manyan rumfunan nan aji a zuba ku a wurin abinda ba shi ke cewa wai ɗiban karan mahaukaciya to da nafin ja wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai wani a cikinsu ya alkafura ko in ce al'imani sai al'imani zai ce aka ramakalla gaskiya mu muke shi a ɗauko ƙurai na ce mu je ƙarshen suratul furqan astaghfirullah astaghfirullah shikenan sai ya tsorata wai an kira masa taba a qur'ani ni kalmar taba ce taba a wurin bahaushe shine abin da ake zuƙa illa man taba sai wanda ya tuba so ni dai na kamar kalmar tuba ne don ya tuba shi kuma sai ya fahimci taba ake nufi akalla dai nima na samu na dan zille go eh illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba yasa wani lokaci idan za ka yi magana da mai ilimi hujja kake bayarwa amma mara ilimi ko jahili wani lokaci sai da dabarbaru in ba da dabara ba sai ba ka wahala matuka amma ina ka masa wannan shi nan sai aka wuce wurin kaga dai na tuna kai na asiri yadda na masa dabara ko amma dai in Allah ya taimaka dai suka daina shan taban ai an ci riba ko kuma ko a likitan the Federal Ministry of Health warns that tobacco smoking is dangerous to, to health. mafhum tayyib malam ya ce a wannan babi wa haza kasirun jiddan wannan misalai suna da yawa sosai kamar da muka sani hadisai suna kasuwa kashi kaman uku ne akwai sahihun na biyu akwai da'ifun na uku akwai mawdu'un al-kadhib ko awi tuhuma bil kadhib ko awi al-fisq ko malla ne a wurin malaman hadisi ko kuma muttahan bil kadhib ko kuma fasiki ko ba adali ba saboda akwai sharuɗan karɓar labarin wanda ya ba da labari a addini bare mafi girman labari da maganarsa mafhum tayyib don haka malai yace wa hadha kathirun ay amsilatul istidlal bil hadith ad-da'if shine misalan da ake kafa hujja da hadisi mai rauni fahimtar cewa salatu tasbih ko salatu tasabi mustahabbi ne a yi ta ko sunna ne a yi ta sai ya ce yana ga wannan shi daga cikin misalan kafa hujja da hadisi mai rauni abinda muke fahimta daga wannan jumla shine fadilatu sheikh muhammad bin salih al-usaimin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alai yana ga cewa salatu tasbih bata inganta sai ya kafa hujja da wannan salatu tasbih asalinta ta zo ne a hadisai na farko babu hadisin a bukhari da muslim babu shi a cikin muwatsa ta imamu malik a magana mafi inganci babu isnadi mai inganci ko a wurin imamun nasa'i rahmatullahi alai wannan suna daga cikin mafi darajar kutub na hadisi amma an samu imamu abu dawud rahmatullahi alaihi ya kawo shi a hadisi na 1297 haka imamu turmizi rahmatullahi alai ya kawo shi a hadisi na 1387 da sauransu so mafiya yawa sunan na imamu abu daud da imam at-tirmizi rahmatullahi alai akan samu hadisai ingantattu da yawa akan kuma masu rauni su ma da dama to sai zama su suka ruwaito hadisi din a hanyoyin hadisin babu wata hanya kwaya ɗaya da ta tabbata cewa ba ta da take da cikakken inganci hanyar da take da Abbas radiyallahu an da ya koya wa ɗalibinsa Ikrima bin Khalid wannan hanyar ita ce mai ɗan dama dama amma ita ma cikin isnadinta akwai matsala tare da cewa waɗanda aka zarga isnadin ba su da matsala ta adala a wannan isnadi sai dai akwai matsala ta memory kamar yadda shi Sheikh Muhammad Nafir rahmatullahi alayhi ya faɗa cikin fatawa fatawa rabih fatawarsa ta biyar so ya yi magana cewa cikin isnadin akwai matsala ba yi da hadisi ɗaya da za ka ce hanyar ta tabbata ta inganta amma wanda suke ga inganta suna ga hanyoyin da yin an tara su kula ga wannan shi sheikh muhammad sali al'usaimi rahimahullah bai yarda da ingancinta ba shi ne ya ce siffata wa huwa ayyu sallil insanu raka'atayn mutum ya yi sallah raka'o'i guda biyu ya ƙara'u fihima bilfatiha a ciki zai karanta fatiha wa yusabbihu khamsata ashara tasbihatan sai yayi tasbihi guda goma sha biyar wa kadhalika fi ruku a ruku'i ma zai tasbihi was sujud a cikin sujada ila akhir sifatiha zuwa ƙarshen siffa allati lam abituha yace amma siffar ta ni ban haddace ba iya daga cikin maganganun malamai in yana so ya wautar da kai akan abu sai ce ni ban haddace abin ba dan ban bashi muhimmanci ba wato inda na yadda da shi da na haddace amma tun da kaga ban haddace ba to ban yadda da shi ba li'annani la a'taqidu min haythu shar don ni ban yadda da wannan sallah a shari'a ba salatu tasbih ko salatu tasabih duk ana gaya mata a masallacin nan waye ya santa waye kuma yake jinta waye ya san salatu tasbih gabanin mu fara karatu wanda ya sani ya nuna kansa wanda ya taba jin labarin ta ko ya taba yin ta ko ya taba jin hadisin ya daga hannu ni na taba jin ta gabanin yin a daga hannu sosai na gani so akalla zan iya cewa fiye da rabin masallacin sun santa na biyu wa ya taɓa yarda da ingancinta har ya sallace ta maybe mu samu kaman mutum in na ce hamsin bai yawa ba ko? eh misali kaman hamsin oke ga wasu anan wanda sun taɓa yi waye kuma bai yarda da ingancinta ba bai taɓa yin ta ba eh bismillah a daga hannu to kai matsalarka da girma ya yarda da ita amma bai taba to kai mai babbar matsala ce abinda na fahimta a masallacin waɗanda suka taba sallatan da suka yarda da ingancin sun fi adadin yawa fiye da wanda ba su yarda da ita ba su taba yin ta ba bayanai zan muku mai bi ƙari na ilimi amma kowa sai dauki abin da ya fahimta ya aiki da shi na farko yadda na faɗa asali hadifin kamar da malici shi bai haddace siffarta ba siffar ya zo a cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alaihi hadisi na muka ce na'am hadisi na 1297 a cikin sunan na imamu abu dawud a tirmizi hadisi na nawa in baka samu dama to duk shekara waɗanda suke ga wannan sallah ta inganta daga cikin can magabata akwai kaman Abdullahi ibn Mubarak rahmatullahi alai hajar askalani rahmatullahi alaihi shi ibnu hajar al-hafiz ibnu hajar yana da fa a malamai yan baya-baya a waɗannan karnunnuka akwai babban malamin hadisi da ya rasu a ƙasar ju darasinsa fatawa rabis a darasinsa na biyar kuma baya ga haka an maimaita fatawarsa cikin kan maganan salatu tasbih yake nuna cewa eh hadisin bai inganta ba amma akwai hanyoyin da za mu iya taimakawa da su idan aka hada zai iya ka matsayin ko da hasanun lagairiki ko abin da ya kama da haka a bisa ga fahimta irin tasu waɗannan malamai duka sun tafi akan ana iya sallatanta hujjansu na farko shine cewa eh hadisin bai inganta ba amma yana da turuk wato iya da hanyoyi turuk ɗin kuma yuqawwi ba'daha ba'dan sashin hadisin na ƙara wa sashi ƙarfi tun da labarin ya zo ta wasu hanyoyi to idan aka gwama hanyoyin aka yi kaman comparative analysis inda suke lakin lahu turuk kafira min hadhihi turuk ba'dahu yuqawwi magabata da ake dogara da su akwai babban malami abdullahi ibn mubarak alaihi rahmatullah da ya karantar da ainihin imamu daga cikin magabata za mu iya cewa duka imam hadisi ingantacce yaƙini ne hadisi mai rauni shine zato amma saboda me ya tara sahabbai waɗanda suke irin asalin alaran momi na ba kaga na fudu akwai alayin ba daga cikin magabata akwai ibu shi ma shekul islam rahmatullahi alai ya kora inganta su Allah su ramadan muna tafsiri wane ne shek abu shek muhammad nasir rahimahullah wanda kuma babban malamin hadisi ne wasu ma suna ganin a zuwa lokacin da ya rasu a duniya ba kamar sa wallahu alam bisawab shi ma a cikin muhadara ta sai ce bai yarda da hadisi salatu tasbih ba a fahimtar su hadisin bai inganta ba sai yace even though Sheikh Muhammad Nasir ya inganta amma akwai wani bahasi da ya coming across na manya-manyan malaman hadisin Yaman akan matsalar yace gaskiya da ya karanta sai ya taraji akan ingancin ta koma cewa kan bata inganta ba sai haka ikhtilafukum ikhtilafu man qablakum yadda a masallacin nan kuka saba wani yana ga ta inganta wani yana ga bata inganta ba to haka yake sabanin magabatanku haka su ma suka saba duk waɗannan maganganun ka duba kowa da irin abin da ya dogara da shi wani iya cikin masail da ba a ta da jijiyar wuya wanda ya yarda sai yayi wanda bai yarda ba sai yayi shiru shi yasa ni har ga Allah in ma ba dan darasi ya kawo mu ba in dai ko a hanya aka tare da matsayin salatu tasbih sai in ce kai da ita kace kace sai in ce to bismillah in kace a'a ban yarda ba sai in ce to bismillah zauna kan fahimtar ka akwai al'amura da ba a ta da jijiyar wuya kuma gaskiya ni ba na ta da jijiyar wuya a ciki ina iya zama gida ɗaya da iyali na ta ɗauki fahimtar ta akan wata matsala mu yi sallah tare ta yi nata ni na yi nawa ai addini ba mulkin mallaka ba ne so kowa ya bauta Allah da abin da ya fahimta shi yake da dadi a ciki in ban fahimci abu ban yadda in yanta ba zan yi ba in na fahimta zan yi ko duk duniya ni kadai nake yi zan yi amma in bai inganta ba in duk duniya kowa na ni bai damin ba zan ba wa kowa uzuri ni dai zan bauta Allah da abin da na nutsu da shi na yadda da shi na samu kwanciyar hankali a cikin sa siffar salatu tasbih kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Dawud da hadisi na 1297 duk da malam bai ka anan bai kiyaye ba amma zan fada ba wai ina bayani ne kuma don ni ga fahimta ta ba hadisi dai asali na ibnu abbas shine dama dama amma babu isnadin da ya inganta bisa ga wannan bayanan da nayi cewa ana yin ta raka'a hudu ne zaka samu a cikin ta akwai tasbihi a kowane raka'a guda 75 idan kai 75 kai multiplying by 4 zai baka 300 mutum zai sallaci raka'a hudu ga wanda suke ga fahimtar ingancin ta nake magana idan ya zo zai kabbara sai ya yi fatiha da sura bayan ya yi sai ya yi tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma sha biyar bayan fatiha da sura sai ya yi kafa goma sha biyar mafiya yawa na filfilin rana ana ɓoye su na dare ana bayyana ba a mafiya yawa mafhum tsayyib bayan ya yi sha biyar sai ya yi ruku'i bayan ya yi tasbihin ruku'i sai ya ƙara wannan addu'a kafa goma subhanallah walhamdulillah wala ila illa wallahu akbar mun samu nawa 25 in ya dago daga ruku'i sai ya ƙara goma nawa 35 sai ya tafi sujada sai ya yi goma nawa bayan ya yi kenan tasbihi na sujada sai ya goma 45 in ya dawo ya zaman tahiya a zaman tsakanin sujada biyu sai ya goma ya zama nawa hamsin da biyar sai ya koma su jira ya tasbihi sai ya ƙara goma ya zama nawa sittin da biyar sai ya ƙara dawowa ya zauna gabanin ya miƙe sai ya yi wannan tasbihi kafa goma ya zama nawa saba'in da biyar to haka zai a raka'ar farko raka'a ta biyu raka'a ta uku raka'a ta hudu saba'in da biyar plus saba'in da biyar plus saba'in da biyar plus saba'in da biyar ya baka nawa guda ɗari uku kenan babbar magana ko kirgen ma aiki ne zo so ga wanda suka inganta haka suke yin ta amma waɗannan malamai duk da na kawo mahulla shi ma bai yadda da ingancinta ba a cikin magabata ya ce shi ma bai nutsu da ita ba su don haka matsala ce mai sauki ina roƙon kowa ya fahimta ko ya samu nutsuwa a muhimmanci ba ni zafafawa kuma ba na kwaɗaitar da wani ya zafa bautan Allah ana yi da abin da aka fahimta ne na'am don haka yace inji ibnu usaymin rahimahullah yace wa yara akharun wasu daga cikin malamai suna ga anna salata tasbih lalle sallan tasbihi bid'atun makruha kirkirarren abu ne a cikin addini kuma abun ki ne a fahimtar su wa anna hadithaha lam yasih kuma wannan hadisi na salatu tasbih bai inganta ba wa mimma yara zalika al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah ibnu hajar Allah ya masa imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunnati wal jamaa yana da fahimtar hadisin bai inganta ba wa qala yace innaha la tasihu anin nabi wannan sallah ba ta inganta daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi in kana neman ƙarin bayani akwai littafi mai suna masailul imami ahmad bin hanbal li abdullah abdullah dan ɗansa ne in ka duba littafin shafi na 315 masail ne wato kaman fatawoyin ibnu hajar abdullah dan ɗansa ne sunansa abdullah bin ahmad bin hanbal so shi ya kawo cewa babansa bai yarda da wannan sallah din ba kuma bai yarda da cewa ta inganta ba namba na ɗari uku da goma sha biyar littafin ga baki ɗinsa a sabon bugu yana da shafi ɗari hudu da hamsin da bakwai ne duka to a namba na ɗari uku da sha biyar ɗansa ya kaci a imamu ahmad ya ce bata inganta ba mafhum tayyib wa qala shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullah ibnu taymiyyah rahama yace inna hadithaha kadhibun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan ƙarya ne aka yi wa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi shi ya mai da hadisin cewa maudu'i ne ba za'ifi ba don an ce ƙarya wal kadhibul mukhtalaqul masnu' ala nabi fa zalika al mawdu' to in an ce ƙarya ne to wannan kuma ya mai da hadisin ma maudu'i ne a wurin sa ba hadisi da yake za'ifi ba in mun duba minhajis sunna annabawiyya fi naqd kalami shi'a wal qadariyya a volume na bakwai namba na 434 yayi magana akai minhajus sunna bugu biyu ne akwai bugu mai mujalladi hudu kadai akwai bugu mai mujalladi tara to wannan ina magana akan namban mai mujalladi tara ne ba mai mujalladi hudu ba mai mujalladi hudun yafi sanuwa a cikin al'umma amma mai mujalladi taran kuma yafi kyan bugu saboda akwai ta'aliqat akan su akwai tashihat da makamantansu to a nan ne shekul kamar yake cewa inna hadithaha kadhibun ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cewa hadisin nan kariya aka manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi a volume na bakwai namba na 434 kenan ko yace wa fil haqiqa inji shekul kamar rahimahullah a cikin haqiqa anna man ta'ammalaha duk wanda ya jujjuya siffar sallah din waje da anna fiha shuzuzun zai ga a cikinta akwai wasu abubuwa da suke da shuzuzi in an ce abu shuzuzi shine wani abu da abu ya keɓanta da shi da ya sa kokonto a zuciya a kansa akwai shuzuzi idan ya zama kullum kai kana son saba wa mutane sai a ce kana da shuzuzi da yawa hatta bin nisba li har ma idan ka duba alaƙar sallar da shari'a za ka ga akwai abin da baka nutsuwa da shi a zuciya innal ibadata imma an ta kuna nafi'atan lil qalb ita ibada idan kana yin ibada ka rika samun nutsuwa a cikin zuciyarka wala budda li salahi al qalbi minha kuma ba da rana aw kulli usbu'in ko kowanne sati kullu jumu'atin hadisin yace ko kullu shaharin ko ayita a kowanne wata ko kuma aw fil umri marra ko kai tabbatacciya mai wannan siffar ba ko kai kullum ko kai sau ɗaya a sati ko sau ɗaya a wata ko sau ɗaya a shekara ko sau ɗaya a a ƙur'ani ko a harshen fiyayyen halitta da ke da irin wannan ba su kuma ibadu ya dace ta yi kama da wata ibada daga cikin wanda suka tabbata wannan fahimta ce ta Sheikhul Islam rahimahullah na'am wa hadhihi fi alhadith alladhi jaa anha afwan wa hadha la nadhira lahu fi shari wannan la nadhira lahu ba abin da ya kama da shi a shari'a wannan la annafiya ne lil jinsi so zai zama la nadhira fadalla ala shuzuziha sanadan wa matanan don haka a cikin isnadin ta isnadi shine silsilatul rijal almuwassila ila matan wato chain of narrators din akwai shuzuzi matanin kuma shine content asalin sakon hadisin a cikin content din maganar ma akwai shuzuzi abinda zuciya ba ta nutsuwa da shi inji Sheikhul Sabahullah wa anna man qala innaha kadhibun daga ci wanda yace ita ƙarya ne كشيخ الإسلام كمن شيخ الإسلام فإنه مصيب ابن أثيم رحمه الله كتا شيخ الإسلام أنا يا داشي تو نشي أنا مسا ماكين ne kaman ana makin to shi da yake ƙarya ne to ya dace walidha saboda haka kala shaykhul islam shaykhul islam rahimahullah yace innahu lalle shi lam yastahibbaha ahadun min al-a'imma babu ɗaya daga cikin a'immominmu na musulunci da ya shar'anta ta imamu malik imamu shafi imamu abu hanifa imamu ahmad kuma a yawanci ana iya ibada ko da ba su yi ba in ta tabbata a cikin hadisi ingantacci ana iya yi don ba nasin da ya ce sai sun san abu a duniya ya zama ibada amma idan suka karantar da shi bisa ga ala iliminsu da kuma alamar tsoron allah su ta bayyana a duniya hadha huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum wala nuzakki ala allahi ahada alamar tsoron Allah su da kuma abin da suka sani na hadisi to in abu ya buye gare su yakan zama akwai kokwanto kaman imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhi ana ga ya hadda hadisi hadisi alf alf wato hadisi dubu sau dubu hadisi miliyan ɗaya kenan imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah kaga ai maganar babba ce ko na'am yace wa inna ma masaltu biha ibnu usaymin rahimahullah yake cewa na bada misali da wannan sallah li'anna su'ala anha kathirun min ar-rijali wan nisa saboda tambaya daga wajen maza da mata ta yawa akai ni ma babu tambayar da ba a mun ban taba bada amsa in public ba sai a yau da karatu ya zo kai amma ban taba ka bi duk darussa na babu inda na taba amsa tambayar nan kuma Allah ya taimaka masu karanta mun tambaya ma babu wanda ya taba karanta da sun karanta ma Allah cewa Allahu alam ne har ga Allah amma ba a taba samun jarrabawa da wani ya karanta mun ita ba ko kai har irin program ka je jiha a bude radio a ita maka telefon ana tambaya ba wanda ya taba tambaya na akanta to Allah ya taimake ni don wani al'amarin gara ma ba a tambaye kan ba duk wanda yake da fahimta an kaji ka nutsu da ita bismillah ka sallace ta an kaji baka nutsu ba wallahi ka bari ba ta daga cikin rukunan addini mafhum tayyib don haka tambaya akan ta na da yawa don haka wannan amsar da nayi da bayan da nayi ta amsa nan gaba ba sai wani ya ƙara tambaya ta ba an fahimta mafhum tayyib don haka Isa ya gama da ita shi ma tunda karatu ya kawo to mun yi bayani yace fa akhsha an takuna hadhihi albid'a amran mashru'an ina tsoron kada wannan bid'a na yin wannan sallah kirkirarriyar ibada a cikin addini ta zama wani al'amari ne da aka shar'anta wa inna ma aqulu bid'a ina ƙara fadan cewa kirkirarren abu ne a cikin addini inji ibnu taymiyyah rahimahullah wa aquluha walau kanat thaqilatan ala ba'd nas duk yadda ka ji nauyin maganar yace an fada din an fada duk nauyinta eh an fada amma ba ni na karzo man ba ni mara ta a gaba ni shi yana fada ba wai ni na fada ba yace walau kanat saqilatan ala ba'din nas koda tayi nauyi akan wasu yace an ce maka an fada din kirkirarren abu ne a cikin addini da addini bai shar'anta ba ni ina isarwa ne ka fahimta ni ba ni nake fada ba magana ta bace eh fassara nake eh wato walau kanat saqila an fada din shine magana eh an fada na ga wannan takalla na yana harara na ba ni na karzomin ba ni mara ta ya aka bani ya ce li'annana na a taƙidu an na kullaman dana Allah subhanahu mimma laisa fi kitabillah lalle ne duk wanda ya bauta wa Allah da abin da bai cikin littafin Allah aw sunnati rasulihi ko bai tabbata a cikin karantarwa ta annabi Muhammadu ba tsira da aminci tabbata a gare shi fa innahu bid'a wannan ibadar da ya sunanta bid'a bi ma'ana kirkirarren abu a cikin addini kirkiran abu a addini shi ake nufi bid'a a shari'a abinda aka kirkire shi baya ciki don shi addini bitti ba ne laftida ana musulunci da kwaikwayo ne da biyayya ne ba da kirkira ba biyayya ake shine addini da o kulla qaulin inda qauli muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullul ulumi siwa alqur'ani مشغلة إلا الحديث وإلا الفكه في الدين فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين so ilimi haƙiƙanin ilimi shine a ce maka Allah ya ce ilimi a ce manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce ilimi malamai sun yi ijima'i ilimi a imma ɗin nan da muke gani Malik Shafi Abu Hanifa rahimahullah da sauran magabata sun rubuta sun kafa hujja to duk wannan sunansa ilimi ne shi yasa imamu shafi'i rahimahu laki ce al-ilmu ilman a cikin manaqibu shafi'i a cikin adabu shafi'i wa manaqibuhu volume na farko namba na 244 yace al-ilmu ilman ilimi biyu ne ilmu din wa ilmu duniya akwai ilimin duniya da da addini yace fal ilmu lid-din ilimin addini shine al-fiqh shine fahimtan addini na hakika iya istinbadin hukunce-hukunce a ƙur'ani da ingantattun hadisai yace amma ilimin duniya yace shine at-tibbu shine ilimin likitanci medicine ko MBBS shine mafi muhimmancin ilimin duniya duk ilimin duniya ba na addini ba babu ilimin da ya kai medicine muhimmanci ke sa gidanka inda hali akalla a samu ɗan kaɗe ko ‘yar kaɗe ta zama ko ya zama medical doctor duk ilimin duniya in dai na duniya ne ba na lahira na addini ba babu wanda ya kai medicine abin da ya shafi a san halittar mutum human anatomy human physiology na mutum anatomy halittar ɗan adam physiology nasa kuma functions na gaban jikinsa da alaƙar da ke da alaƙa da juna tsakaninsu sai imamu shafi rahimahullah ke cewa la taskunanna baladan karka kuskura ka rayu a garin da babu malamin da zai maka fatawa akan addininka kuma babu likitan da zai baka fatawa akan lafiyar jikinka duk garin da zaka zauna ya zama akwai mutum biyu na farko akwai malamin addini da in ka shiga rudani zaka je gaban sa akar maka lamuna da tambaya na biyu idan babu lafiya za a je wajen likita ya ce duk garin da ba mai fatawa kuma babu likita don Allah kar a zauna a wurin inda za ka zauna zauna garin da akwai mai fatawa mai fatawa yana kula da spiritual component of your body ne ruhinka likita kuma iya kula da physical component anatomy da physiology naka ya ce duk garin da babu likitan zuciya da likitan gangan jiki to yanzu hakarin da muke ciki ma wani ma yana ba da maganin gargajiya maganin gargajiya akwai mai inganci akwai tsibbin nabawi amma shi ma sai a ce doktowa ne sai ka ga mutum title wasu ma har wa'adi suke sa musu dokta amma a tarihi ba karatun dokta wani yayi ba kawai magani yake ba sai zama dokta shi yasa dole a rika bambanta dokta na medicine da dokta na qur'ani da dokta na hadisi da dokta na koma menene bambance dokta da yake karanta itatuwa yake ba da maganin gargajiya saboda kada a samu rudani in ba a bambance ba to kowa sai kinkimi dakta sai ya sawa kansa jiya na karanta na National Universities Commission sun fitar da wani circular akan waɗanda suke rubuta dokta a sunansu ba su da dokta cewa za a ɗauki mataki a kansu jiya nake ga circular saboda in ba haka ba yanzu akwai wanda na sani ya taɓa mun taɗi shi dokta ne na ilimin addini yana bauchi profesa ya haya yaro maybe da yawa kun san shi ya taɓa ban labari shekara ashirin da suka wuce ko wasu da haka ya ce da ya zama dokta phd holla wani ya zo ya same shi a gida wai ya zo ya ba shi magani ya ce a ba fa doktan likitanci ba ne doktan na phd ne na karatu ne digiri masters phd ya ce o karatu ne kai naka ya ce ya ce to shi kenan suka yi sallama ya tafi na taba zama a bakin darar tauhid muna tare da marigayi malam muhammad awwal albani allah ya masa rahama shekara ta 2004 shekara 21 da suka wuce yawanci mukan zauna da shi da su professor salisu shehu a bakin harami nan darar tauhid yawanci shine wajen zaman mu daga la'asar har isha so wasu suka zo lokacin suna magana akan wasu matsaloli a najeriya okay wajen 2000 and most probably wajen 2007 ne in zan iya tuna 2007 ne ba 4 ba ne sai wani yanzu yake complain akan najeriya cewa wani matsayi aka ba wani mutum wai dokta mutanen sakwata ne daga jin hausarsu an ba wani dokta wallahi duk ya hana ruwa gudu a ma'aikatar komai aka zo sai ce ba zai yi ba ya ce ai ni na san ba za a yi abin kirki da shi ba tun da aka ce dokta ne kuma aka ce ba doktan ba da magani ba ne na san to akwai shirme da yawa abin nan wai dokta ne amma ba na likitanci bai ce to ya san akwai shirme da yawa ala ayi halin dokta ne phd dokta ne doktan likitanci dokta ne veterinary dokta dokta ne amma a cikinsu mafi daraja shine doktan likitanci musamman ya kai consultant ko phd holder a duk ilimin duniya babu abin da ya kai ilimin medicine babu wanda ya kai shi shi yasa mu dage 'ya'yanmu su yi karatun zamani su yi karatun addini su yi karatun zamani kar mu basu akan guda ɗaya yaran mu su yi abu biyar su yi karatun addini musamman haddan qur'ani da sanin ma'anarsa da karanta maganganun fiyayyin halitta sallallahu alaihi wasallam da ilmul wasa'il na biyu su yi karatun boko mu samu likita mu samu wanda zai yi specialization a abin da ya shafi ko gynecology ko ta yi gynecology wani ya yi specialization akan abin da ya shafi likitan yara wani likitan ido likitan kunne wani ya zama injiniya ne wani ya zama lauya ne wani ya zama accountant ne wani ya zama masanin computer ne wani ya zama masanin artificial intelligence ne a cyber security ne a robotics ne duk wannan ilimin muna bukatar su jama'a yaranmu ya zama in ka kalle su a addini alarammomi ne sun iya kira'o'i sun iya tafsiri in ka juya nan wurin likita ne gogagge consultant ne ko phd holder ne a medicine din ko injiniya ne yana da phd ko kuma wani masani ne na duniya ko gogaggen lawyer ne senior advocate of nigeria ne sannan na uku mu koya musu kyawawan ɗabi'u su zama suna da ɗabi'u na karamci gaskiya haƙuri kunya girmama na gaba sanin ya kamata dattaku da taimakon jama'a na hudu mu koya musu sana'a ko su zama noma ko mu koya musu kasuwanci in suka zo hutu ko mu koya musu wani abu na sana'ar hannu da ana koya mana makanikanci ɗinki ana koya mana gini yanzu ga abu na zamani renewable energy installing solar panel misali gyaran computer software development da makamantansu mu koya musu na biyar mu bi bayansu da addu'a Allah ta'ala ya albarkace su mu zama mentors ɗinsu ta inda in sun kauce hanya za mu gyara musu duk wanda ya tashi gaban dattijo ya san haka ne mun rabu da iyayenmu maza shekara goma sha da suka wuce amma duk matsayinmu a cikin al'umma bai hana a kira mu a ce yi kaza karka yi kaza a maka faɗa kuma mutar biyan mu iyayenka ba sa maka kuskure haka za ka ji a maka faɗa a ce to Allah ya muku albarka ka je ka yaran yanzu suna ga su zai independent saboda akwai freedom yaro ɗan shekara 25 ya fi ƙarfin ubansa yarinya yar 22 years ta fi ƙarfin uwarta wai tana ga tana da yanci ita ta je makaranta ta yi boko Allah waɗannan ka yi lalace ina ga dai zai wahala mu iya gamawa ko yayi muke da lokaci so sai mu tsaya a wurin za mu tashi akan hadisi na biyu kuma insha Allah ta'ala wajen istidlali da zai kawo assalamu alaikum yana da bukatun yi magana are you interested in saying salam to the congregation no you can come here and say salam and convey your greetings to them inshallah tafaddal inshallah sakatare na gwamnatin jihar Edo kamar yadda shi malam ya zo da sun zo da Sheikh Ibrahim da guri ne inshallah zan ba shi dama ya zo ya gaisa da ku ko